السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ya yi daidai da ranar biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul hajji tun daga farkon sura allah ya ba mu iko mun zo aya na 46 ya za mu tashi aya na 47 zuwa abin da allah ya so farkon aya na arba'in da bakwai a cikin suratul hajji shine fadin Allah madaukin sarki wa yasta'jilunaka bil adab wa lan yukhlifa Allahu wa'ada ina ganin dan ne za mu tashi kuma manta Allah ba mu labari game da ƙaryata wanda aka yi wa annabawa kafin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa in an ƙaryata ka ai an ƙaryata nuhu da kuma annabi hudu da annabi salihu da mutanen ibrahim su ma sun karanta annabinsu da mutanen lut da mutanen shu'aib amma musa Allah ce an karyata shi ne musu jinkiri suka yi kafirci da ƙarshe na kama su yaya ƙarshen ukuwa na ya kasance a gare su sannan Allah ce da yawa daga cikin mutanen gari sun yi laifi mai dama da muka halakar da su suna masu zalunta kansu sai aka waye gari gidajen mun rusar da wasu riyojin mun basu ga ruwa ba masu shan ruwa sannan ga wasu manyan gidaje mun bari don ya zamo aya ga 'yan baya Allah yake cewa shin su waɗanda suke kafirce maka ya rasulallah ba za su yawo a bayan ƙasa ba ne don ya zamanto su samu zukatan da za su hankalta da su ko su zama suna da kunnuwan da za su jijiye musu amfani sani dai abin ba yana makantar da idanuwa ba ne yana makantar da zukatan da suke cikin kirji ma'ana kalma ta shirka tana makantar da zuciya ne ba tana makantar da ido ba sau da yawa za ka ga mutum ga ido na hakika amma zuciya makauniya ce ido bai musu amfani za ka ga mutum baya gani amma kuma yana da imani zuciyar tana da rai duk da idan ba sa gani ya zama mai haske inda yana da haske na imani duk da haka ba su foru ba sai suke neman manzo sallallahu alaihi wasallam ya gawa wata zo musu da azaba inda abin da yake faɗa gaskiya ne yasa Allah yake ba mu labari wa yasta'jilunaka suna neman maka gawgawa ya rasulullah mana kai suke neman gaugawa a wurinka bil azabi mana ka gaugata zo musu da azaba su an nadar bin al-harith suna daga cikin manyan kafirai da suke zuwa suna yau manzo Allah irin wannan magana cewa in dai shi gaskiya ne to ya zo musu da azaba rabbana ajjilna qittana qabla yawmil hisab suna cewa ya Allah mu dai in akwai azaba da za a yi mana tun mutum kafin kiyama fara yi mana abin wani wuri Allah ya ce وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك in dai wanga qur'ani da manzo ya zo da shi in dai da gaske ne daga gurin ka yake fa amdar alaina hijaratan min as-sama kai muna ruwan duwatsu daga sama aw itina bi azabin alim ko ka zo da azaba mai radadi kaji wai don ko su ce in dai qur'ani na gaskiya ne to Allah ka shirye mu ko ba haka ba a yanzu in ma ya tabbata gaskiya ne to hisan an san gaskiyar ne to ba a imani duk abin da zai shi mutum ne ke gaya wa Allah magana irin wani idan in ka fahimci alkurani kafirai na yanzu duk da tsagerancinsu musulmai na da haiba a gurinsu ba sa iya faɗin wasu maganganu da kafiran farko suka faɗa in ma akwai wanda ya taƙa darsi ya faɗa to an riga shi faɗi sai mene babu samun abu a gurinsu da su wa'inci haka suke cewa in ma gaskiya ne to azabata wa yastajilunaka bil azab Allah ce walaula ajalun musamma la ja'ahum al azab wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun suna neman a zo ai musu gaugawa a zo musu da azaba Allah ce ba dan mun samu su lokaci da za su yi a duniya ba da azaba ta zo musu kama Allah na da tsari biyu da kake yin abu lokacin da ya haddade ma sai shi haƙurinka kafin wannan lokaci ya kai amma in lokaci ya kun ba a sha Allah madaukin sarki ya samu rashi yanan da haka kafirai babu irin magana da basu faɗi ba na da na yanzu duk abin da za su faɗa suna kwaikwayo ne a riga su wa yasta'jilunaka bil azabi suna neman maka gaugawan ka zo musu da azaba mana ka roki Allah yayi sauri ya zo musu da azaba walai yukhlifa Allah wa'adahu Allah subhanahu wataala ba zai saba da kawayensa ba menene alƙawarin da Allah shine alwa'd bil azabi alƙawarin nan dai da Allah yayi na yin azaba ga kafirai Allah bai saba shi lokaci dai ake jira sai sun tarar da lokaci wa inna yawman inda rabbika yini dai a gurin ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne irin lissahi na yini dai a gurin Allah to shekara dubu ne irin nan sai ka lissafa shekara dubu to a gurin Allah sun aka yi ne daya kenan yini biyu a gurin Allah shekara dubu biyu ne na mu mutane a namun lissafi kenan in aka ɗauki lissafi irin wannan duka duniya mu shekara dubu nawa take da shi a gurin yalla yan kwanaki ne ba wani abu ne saboda zamani a gurin mutane suna ganin shi mai tsawo amma a gurin allah ba mai tsawo ba ne gane ko innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba kahirai suna ganin tashin kiyama yana nisa Allah ce mu muna ganin shi kusa ne saboda ku kuke ganin saura shekara dubu ko bi ko dubu bi ko dubu mu a gurin bai wace ini bi ba ya zo yanzu misali abinda ka san gobe zai zo sai wani ya hayo kallon shi kawai zakai ka san gobe kaɗan ne ya rage yanzu da ka hare ke neman azaba ta zo shi Allah ya san wani abu bane su ne ke ganin wani abu shi a gurin shi ai duka shekarunsu bai kai 'yan mintuna a lissahi irin nashi ba dumi an na gaba Allah maɗaukin sarki ya muna jagora alamari ga Allah yadda mutane ka ɗauka shi mai girma shi ba babba yake ɗauka shi idan ka dibi sammai da gaske kana ganin halittu ne masu girma amma fa a gurin Allah suna cikin halittun da za a ce da su kun faya ku kasance su kasance da ya ce ya yi sammai daga sai da abin da yake tsakaninsu a cikin kwanaki shida a iya yadda mu za ta iya ɗauka ne ko kuma wata hikima ta shi don a koya muna wani darasi amma ba dan su ma sun gagaru da a yi su cikin kunfa ya kunu ba na iya yin su a Allah maɗaukin sarki ya taimaka mu. Ce sa a wani hadithi da yake akkada cewa inda wasu maluma sun ɗauka nan yini na alƙiyama yini ɗaya yini ɗaya na alƙiyama yana daidai da shekara dubu irin namu na duniya ta rana manzo ya kalli talakawan da suke cikin shi sai yake kwantar musu da hankali ya ce inna fuqara a ummati ya dafulunar janna ƙabla agniya iha binisfi yaumi ya ce talakawan al'umma na ranar kiyama za su shiga aljanna za su riga masu kuɗi shiga da rabin yini a lahira in aka zo hisabi sai talakawa sun yi rabin yini sannan masu kudi su hana shiga ba wai babu masu kudi ba ne a aljanna a su ana na ana musu lissahi na ka samu kaza na ka samu kaza shi ko ba Allah ya mutu radda ya mutu ma sai da aka samu aka wani ya taimaka da likafin da an zo aka ce kai fa sai ce to Allah a hawaran lissahi mini zo da shi akwai dai aikin lada sai ce to aljanna sai ya samu rabin yini sannan wasu su zo ko kuma da Allah ya ce bi khamsi mi'ati am idan ba ku gane nisf yawm ba shine shekara 500 kinan shekara 500 ya dauki lissafi irin na wannan aya kinan yini ɗaya na lafira shekara dubu ne irin namu kinan mutum ya riga ka aljanna da rabin yini ya samu kwatankwacin shekara 500 irin na duniya a aljanna kafin ka shiga a ga yawanta da wani abu a yawanta halitti ingantacce da yamma zala ya ce wanda ya fi kowa talauci a duniya wanda ya fi kowa shiga kunci a duniya in aka yi hisabi aka ɗauke shi aka ruɗa shi a aljanna aka ruɗa aka jaye sai a tambaye shi ka taɓa jin wahala abin sai ce wallahi bai taɓa jin wani abu wahala ya manta wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya wanda ya fi kowa jin daɗi Allah ce maza Allah ce za a zo da shi sai Allah ce a nitsa shi a wuta a fito da shi a tambaye shi ka taɓa jin daɗi a duniya sai ce wallahi bai taɓa jin daɗi bai ma sun yi daɗi taɓa ji ba Ibiri ya yi kama da mutum, duk wanda ya ci kaza jiya ya kwana yana gyashi, ka samu garin rogo, ka sha ka kwana kana tukuɗi, kana haɗa da kanwa shida komawa. Yau babu mai iya tuna barin da ya sha, kuma babu mai iya tuna daɗin da ya wuce. Da haka ana ɗaukar rayuwa yadda ta kama ne, kai kullum ka saba da wannan, yau ya ta zo. gaya da tattato alhamdulillah ta zo da daɗi ne kakkai sanya ka san akwai wa'inda har yanzu ba su fahimci rayuwa ba ka kai da ka samu dama da yanzu za ka mori rayuwa ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau wasu sai ka sa kuɗi aljihu kana tunanin ka su kare to shi za ka ci su idan dama amora ta zo amori in an kai matsayin yau babu yadda za a mora kuma a haƙura haka ake rayuwa ko ba haka bane hiya dunya kama sha hatta hal umam man sarrafu zamanan sa'atu azman haka duniya take kamar yadda al'ummomi suka rayuwa a ciki duk wanda ka ga yana dariya wata rana ya shiga kunci ya kanta kenan amma babu mutumin da ni yake bani mamaki irin wanda zai fada cikin kunci ya buga ya buga ya rasa kuma waye zo yana damuwa to da kake damuwa tare ya naka ga musu ku ce to karon nan ta zo da tsauri alhamdulillah ku je ku hankali matan ku su saba da wannan ƴaƴan ka su saba da wannan su fahimci in akwai akwai na in babu babu ne kuma kar su fahimci kana shiga damuwa dan babu saboda su to dan me ni na hana maka da ko Allah ya hana Allah ne ya kawo wani hikima ya sa kan a cikin abin to a tsaya a haka shi kenan da haka ne ban taɓa alkawari da kuɗi ba yarjeje na kuɗi har yanzu kullum gaya ma kuɗi nake in dai tsotse ya kasa guri na to sun gaida za a yi musu in ko ba su zo ba a haƙwar bari gwada in ba ku wannan wannan laƙani ku riƙe tun ban mallaki abin da zan iya rike kaina ba masu sona masoya na an taɓa yin komiti a same ni gida wai an zo min faɗa in ce faɗa mi wai an gaba in ina kashin kuɗi da yawa ba a yi ma kuɗi haka ni ce to wa kawo su ni ce ai kun san ni ban ba na roƙo ni ba da roƙo sai dai in ban da in yi azumi ko in yi hankuri amma ba da roƙo nan kowa ya sani ba na roƙo amma ina ramci ina ramci amma ba roƙo ba in na garamcin bai samu ba sai in sha ruwa in yi azumi na azumin dare ma sai in yi ban da kuɗi ya kacce kenan haka ta zo amma in sun zo ko za a yi shagali a ƙaƙar take da tun da nake haka nake da kuɗi amma kaga har yanzu ma kai har na tsaye da mu kuɗin wallahi kuɗi kansu sun sai yanzu na tsaye da musu da abin da ake da su na yi to me rage min in sun ga dama su zo in sun ga dama kar su zo su dai sun san an ɗebe takaicin su a gaskiya mana eh mun gode wa Allah wallahi ba wai alfari ne ina muna babi ne na nasiha in ka shiga hali na kunci hankuri za ka yi ka zo kana ga mu ko kuma ka zo kana damuwa ya to dan hankuri mu in kuma akwai amura Allah ta tsaya mana ina na wuce da shine dai Allah yake cewa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna ko ba haka bane nan abin da ya jawo mu wannan magana shine cewa ranar kiyama wanda ya fi kowa jin daɗi da ya shiga wata yamanta in ka fi kowa kuɗi a duniya kan mutu ba ka more su ba ran da kan mutu sai an tambaye ka taɓa kuɗi ka ce wala ba taɓa yi ba in ka fi kowa talauci kan mutu da imani ranar kiyama aka tambaye ka ka taɓa talauci sai ka ce ba ka taɓa yi ba ka manta don haka duk yadda hali ya zo na rayuwa a karɓa a godewa Allah karɓa a godewa Allah wasu maluma suka ce inda yawon inda rabbika yini dai a gunin ubangijinka ka alfi sanatin min mata huduna suka ce ana lissafi ne da yini na azaba na na alkiyama ga kafiri wanda ya kafirce duk wanda yake kafiri in ya shiga hushin Allah yana ganin yinin nan kamar shekara dubu da irin namu aikon zubir ya kama da mutum an ɗaure mutum da rana kai ciki kana cikin kiran an kunna kana kwana shi yana can yana ihu yini nawa zai ga tsawon shi da shi shi zai ga tsawon shi saboda shi a cikin bane sai sa sun malamai suke gani kahiri yana ganin tsawon shi kamar yini ne na shi kamar shekara dubu ne shi ko mummuni sai an zo aljanna ana yi sai ce ai an ce yinin kiyama tsawo gare sai ce yana da tsawo kawai kana cikin nema ne baka gane ba Allah ka samu gane wannan mu kuma samu wannan wallahu a'lam wasu mutane suka ce nan ana nufin yinin halitta da aka yi inda Allah ya ce ya halitta samai da kasai fi sittati ayyamin ko a cikin yini shida to wa'annan yini shida kowane yini guda daya kamar shekara dubu ne irin lissafi namu na nan duniya wallahu a'lam Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin garuruwa da yawa mun yi bayani a nan ka'ayyin akwai shari'a wa ka'in min ƙaryacin bai ma'ana ya dullu alal kasara ai da yawa daga cikin garuruwa kenan nan labari ake bayarwa ne ana ba mu labarin garuruwa da yawa amlaitu laha Allah ce da na jinkirta musu na kyale mata dama ta yi ba ta sarari wa hiya zalima tana a cikin hali na zalunci amma daga ƙarshe sun ma'ahabtuha sai na kama ta wa ilayyar masir a gare ni ne makoma take nan da Allah ya ce wa kayi min gare ta ai min ahalil qura ma'abuta zama gari su Allah yake magana garuruwa da yawa ne ma'abuta cikin su da suke kafirci ni musu jinkiri kula sunna ce ta Allah azzalimi Allah yana jinkirta masa منذ الله يقول إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته الله يكن يما الظالم سرري يباش داما ما والله رد يكاماش وزيكوشي shi yasa zaka ga waɗannan da suke kulla masu musulunci makirci sai ka ga mutum ya shekara 80 shekara 100 shekara 120 yana cikin ni'ima yana cikin samu kana ganin daɗi ne wallahi ba wani daɗi bane bone yake tara kansa ko yanzu mafi yawancin azaluman da suke kewaye da mu da yawansu suna daɗewa ba su mutu ai shi sa za ka sai mutum ya shekara saba'in tamanin wai sannan na yake neman matsayi don ya tara sannan in ya gama tara ya zo ya ci duk ba jinkiri wani da Allah amma kai in ba dan Allah yana jinkirta ma wasu ba ya za a yi ka shekara tamanin sannan na wai kake kokarin ka samu wata babbar kujera kuma tunanin ka ai aikin ka samu kai zaman matsayin in ka kare sannan ka dawo kai retirat ka zaka sannan na za ka ci abin da ka tara to yaushe mu da cikin sittuna ko saba'una haka Allah yake makafara yana jinkirta mu azzalumai kul kace da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana lakum nadhirun mubin ni fa me gargadi ne a gare ku mubinun kuma me bayyana muku abin da Allah ya ce kun ga sai ake amfani da adatul hasri innama aiki na kawai in yi muku gargaɗe in bayyana muku sakon Allah amma malamai suka ce alƙasar huna idafiyun laisa haƙiƙi inna ma da aka isi malin ta'ala an jingina maganan ne ga wannan bayanin ba haƙiƙanin hasarin ba ne saboda ƙur'ani ya bayyana muna in zari ba shi kaɗai ba ne aikin da manzo yake yi yana yin wasu ayyuka na daban nan an aiko shi bashiran wani rira inna arsalnaka bil haqqi bashiran wani rira amma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wani rira kaga manzo Allah yana bayan gargadi to yana yin bushara akwai bushara kenan sannan da cikin muhimmin aikin da manzo yake yi akwai ilmantarwa wa yu'allimuhul kitaba wal hikma yana ilmantar da su littafi kirancin da an kai amfani da innama idafa ne rane hasari ne idafi ba wai ana nufin hakikan abin da wani yana iya amfani da wani ayaci a aikin manzo Allah ya ce innama aikin shi kawai nadirun mubin da sai mu ce ma ba ku fahimci larabci ba in ka fahimci larabci wannan innama ba ta zo bane بحسب الحقيقي إنما جاء بها بحسب الإضافي ونقول منذ الله يتشي دمو يكتشى دمو إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ko ba haka bane dan kai hukunci tsakanin mutane kenan manzo Allah wani lokaci yana alƙalanci kenan manzo Allah yana zama alƙali wani lokaci wani lokaci yana zama mai bushara wani lokaci yana zama mai gargadi wani lokaci yana zama mai ilmantarwa duk qur'ani ya bayani yana kinan nan da Allah subhanahu wataala ya ce inna ma ana nadhirun mubin lalle ni kawai mai gargadi ne kuma mai bayyana bayani zuwa ga mutane na abin da ya shafi al'amarin addini Allah ya samu dace in kakkula al-inzaru da yace inna ma ana nadhirun ma huwa al-inzaru malami suka ce al'inzar kuwa ilamun ma'ata hawifin fi zamanin yattasiyo lil'ihtiras mana ya kace inzari shi ne faɗakarwa tare da tsoratarwa faɗakarwa wanda cikinta akwai tsoratarwa amma wadda tana ɗauke da lokaci wanda yana iya baka dama kai shiri wani fa a gyara to ba a gyara wa muka wani a gyara gyara wa muka wani a kiyaye abin nan bai da ke gyara wa muka wannan kana yi masa inzari ne amma idan ya zamanto ilamun ma'a takhwifin fi zamanin la yattasi'u lil ihtiraz la yusamma inzaran inma yusamma ish'ara idan ya zamanto bayanin da ke ɗauke da tsoratarwa za ka yi mutum shi ne ko ya kauce ma'abin ko kuma abin da ba a so ya same shi wannan ba ya ce kana masa gargadi sai da ya ce kana sanar da shi mana kana ya ba shi samata mota ta zo ta cikin gudu ita kanka ka halaka nan babu babu babu tazara ko ya tsaya ko wani abu ya faru ko ba ga wani kaga wannan ya zama ish'ar sana ba fallabina amanu ala ce wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aiki nagari lahum maghfiratun suna da wani gafara a gurin ubangijin su wa rizqun karim da arziki mai girma shine lada mai girma aljanna da Allah zai ba su wallabina sa'au fi ayatina wa'inda suka yi kai kawo a cikin ayoyinmu sa'au fi ayatina ai kazzabu bi ayatina wa'inda suka ƙaryata ayoyinmu da muka aiko da su zuwa ga manzonmu mu'ajizina suna masu taurin kai shine mu'ajizine mu'ajizine ko suna masu taurin kai masu kafewa sun kibin abinda Allah ya ce da ula'ika ashabul jahim wa innan su ne ‘yan wuta in ba su tuba suka mutu a wannan hali. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wa mu aiko da wani manzo kafin kai ba wala nabiyyin ko kuma wani annabi illa idan tamanna face sai ya yi fatan wani abu a cikin zuciyarsa alƙashaitanu fi umniyatihi sai shiɗan ya jefa wani abu a cikin abin da yake fata a cikin zuciyarsa bayan sakullahu ma yulƙi shaitanu sai Allah ya kawar da abin da shiɗan yake jefawa a cikin zukatan annabawa sun mai yuhkimullahu ayatihi sannan Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ayoyinsa Allah ya ce nani wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne mun koma karo na biyu wasu maluma suka ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko da wani manzo kafin kai ba illa idza tamanna cewa yana da fasara guda biyu wasu suka ce illa idza tamanna tamanni bi ma'ana alqira'a sai yayi karatu ko ya faɗa wata magana alqash shaytan fi umniyati sadda yake karatu sai shi ya jefa wani abu a cikin karatunsa sai mutane su ji kamar ya faɗa wani abu alhalin kuma ya faɗe shi kun gane ko? ko kuma wa ma'arsal lamin ƙablata mai rasul wala nabin illa idan ta manna mana sai ya yi gorin wani abu a zuci sai ya yana tunanin wani abu wanda ba umarci shi da shi ba yana fatan Allah ya bashi cin nasara akan mabiyansa ya taimake shi ya kaza duk da irin wannan tunani alƙar shaitanu fi umniyatihi sai shaitan ya sanya wani abu a cikin wani abin da yake fata ko ke yake tunani to amma duk da haka in shaitan ya shigar da wani abu a cikin tunanin manzo ko kuma wani annabi sai Allah ya tace abin da yake na haƙiƙani ne ga manzo saurar da shaitan yake jefawa sai Allah ya wanke su ba zai tabbata cikin addinin Allah ba wallahi a'lam bisa Allah ya ce wa ma arsala min qablaka min rasulin malaman sai bani menene alfarqu bainar rasuli wan nabi annabi kana karanta shi da nabi amma kana karanta shi da nabi yana dauke da ma'anoni wanda duk wanda ka karanta shi ana iya karanta shi da wannan Allah subhanahu wataala yayi mana jagora Imam Nafi ya karanta shi da wa ma'arsala min qablaka min rasulin wala nabiyyin bil hamza ko ya zo mufradi ana karanta shi bil ya kuma ana ya karanta shi bil hamza nan kaga ya zo munakkar kuma mufrad yana iya zo mu'arraf kuma a karanta shi bil hamza ko a karanta shi da ya'un ya ayyuhan nabiyyu ko ya yi wa hannabi ko jam'i inda yana da jam'i biyu wannan kalma tana da jam'u taksirin kuma tana da jam'u zakar salim jam'u taksir wa qatlihimul anbiya ko anbiya ko kuma jam'u muzakkar salim wa yaqtuluna an-nabiyina ko wa yaqtuluna an-nabiyina ina karanto mana kira'a ne na imamu nafi kenan ko ya zamanto min naba in ka karanta shi nabi daga annaba'u ne wa huwa al-khabarul azim shine labari mai girma ko kuma idan ka karanta shi ala qira'atil jumhur bil ya'i kenan sai zamanto minan nubuwa annubuwata shine al-murtafi' min al-ard annabiyyu wan nabiyyu lughatani bi ma'ana wahid ma'ana lughatani min lughatil ab duka laraba suna karanta shi da wannan an gane ko to abin da muke so mu yi bayani dai shine me bambancin annabi da manzo magana wadda malama suka firin jarawa cewa annabi shine wanda aka umarce shi da ya iyar da saƙon da aka aiko wani annabi da shi a wani manzo da shi mana wanda ba a sabako masa da sabon shari'a ba sada kamar yusha bin nun an umarce shi ne da ya ilma mutane sakon da yake cikin attaura bai da sabon shari'a amma kaga annabi musa yana da sabon shari'a da aka sabko masa kamar wa kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana manzo shine wanda aka sabko ma da sabon shari'a ya iyar da ya zuwa ga wasu jama'a shi kuma annabi wanda aka umarce shi ji yadda sako a ƙarƙashin sakon da aka aiko wa wani annabi da shi kenan kowane annabi ne kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba an gane misali ko kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba kama a ce kowane janar soja ne amma ba kowane soja ba ne janar misali ya yi ko? Allah ya samu dace shi yasa Allah ce illa idza tamanna malamai suka ce at-tamanni lil mufassirin wajhan ko dai ya zama min al-qira'a min al-qira'a in at-tamanni min al-qira'a ko kuma ya zamanto eh tamanni min al'umniya shi ne albaja wadda ya daga fata ko karanta yayin ka ɗoka ɗoka yana yi saboda akwai maganganu guda biyu don ka zo wajen wannan aya da kuma cikin suratun najam malaman tafsiri suna kawo lokacin da manzo Allah yake karanta suratun najam كانت أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى أتكن نسي يشغل وشك المومي وند دقرشي bayan ya gama karanta surar gaba ɗaya da ya sujjada duk da musulman da kafiran kowa sai da ya sujjada har ɗan gudun hijira da suke habasha labari ya kai musu dukkan kafirai sun musulunta eh sun musulunta suka dawo sai zama abin safani haka cewa shedan ya jefo da wata magana so da yawa maluma suna ganin wannan dai abun an dai kawo shi ne baya da wani cikakken isnadi a gurin wasu malamai amma abin da yake Allah subhanahu wataala yakan iya ya shigar da waswasi a cikin zuciyar annabawa kamar yadda ya ma faru kamar yadda ya ma faru cewa da Allah subhanahu wata'ala ya a cikin alkur'ani shedan bai da ba yadda za a yi ya ci nasara akan mutanen kirki inda Allah subhanahu wata'ala ce innahu laysa lahu sultanu 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna ko ba haka bane wanda suke kore wannan magana suna ganin a shedan baya da cin nasara akan annabawan Allah inda masu imani Allah ya ce bai da tacewa a kansu Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka cin nasara akan su shi da kan shi ma shedan ya faɗa wa ma kana li alaikum min sultan bani da wani ta cewa akan akan to idan har masu imani shedan bai iya nasara akan su ta yaya manzo Allah zai zo yana karatu shedan ya shigo da wani abu a ciki ina a kore wannan daga annabawa shi ya fi cancanta da a jingina shi gare su inda har ba zai jingina ga mutanen kirki ba malamai suka ce a wannan ayar da Allah yake magana a sultan malamai sun fasa da fasaloli guda biyu cewa shedan bai da hujja ma'ana alhujjatul qadi'a munqati'a ma'ana bai da wata hujja cikakkiya wadda zai samu ya ci nasara akan mutanen kirki na biyu ai la yastati an yuqahum fi dhanbin yuhlikuna bi sababi shedan a fassara sultan ana nufin anan bai da nasara ya sa su su aikata wani zunubi wanda sanadira wannan zunubi za su halaka Allah subhanahu wataala ba zai bada wannan ba amma yana iya yiwa ya zama shedan ya sa wasu wasi a cikin zuciyarsu annabawa kamar yadda ya faru ga annabi adam wasu wasu ilahi shaitan shaitan ya sanya masa wasu wasi amma duk da ƙarshe Allah ce sun mashtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada mun fahimta wasa duk da yadda ya kasance dai wallahu alamu muna kawo bayanai ne wanda maluma suka kawo dangane da tafsirin wannan aya kuma arsalna min qablika min rasulin kuma aiko da wani manzo kafin kai ba wala nabiyin ko kuma wani annabi illa idza tamanna face sai yayi fata a cikin zuciyarsa na shiriyar mutanansa alqashaytanu fi umniyatihi sai shedan ya sanya wani abu daga cikin abin da yake fata ko yake tunani bayan sakullahu ma yulqi shaytan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana abin da shedan yake shigar da shi akan harshen annabi na tuntuɓen magana ko abin da ya kama da wannan ثم يحكم الله آياته sannan Allah subhanahu wataala ya bayyana ayoyinsa wanda za a aiki da su ba tare da abin da shaitan ya jefa a ciki ba wallahu alimun hakim Allah masani ne ko mai hikima ne yaj'al Allah ma yulqi shaytan don Allah subhanahu wataala ya sanya abin nan da shaitanu ke jefa shi a harshen annabawa fitina ya zama to jarabawa lillazina fi qulubihim maradun wa wa'inda akwai cuta a cikin zukatansu wal qasiyati qulubuhum da kuma wa'inda zukatansu suke sun kekashe wal qasiyati qulubuhum da wanda zukatansu suke kekashe fa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azzalumai shine mushrikai wanda suka rike shirka suna a cikin sabani mai yawa وليعلم الذين أوتوا العلم كما وإن الله سبحانه وتعالى يباس علمي وليعلم أي لكي يعلم الذين أوتوا العلم وإن الله يباس علمي سبحانه بياني أنه الحق شيا بياني لنقس كيامر ربك القرآن بنجين معنى سنشوا القرآن بياني لي لقرآن الله سبحانه وتعالى ويؤمن به سيسوي إيماني دوانا القرآن fatukhbita lahu qulubuhum zukatansu su tsarkaku da wannan bayani kenan alqur'ani kenan inna allaha la hadi alladhina amanu allah subhanahu wataala yana shiryar da waɗanda yake so suka yi imani shine la hadi alladhina amanu ila siratal mustaqim yana shiryar da masu imani zuwa ga hanya madaidaiciya shine addini na musulunci wanda ake fata a cika da shi wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin min kafirai ba za su gushe suna masu shakku ba minhu game da shi shi alqur'ani kenan Allah madaukin sarki yake cewa hatta ta'tiyahumus sa'atu har lokacin da alkiyama ta riske su baktatan kiyama za ta riske su ne cikin rashin sani cikin rashin shiri kiyama za ta zo ta tarar da kafirai idan kiyama ta zo aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azaba na rana mai shi'umci ya same shi an kace yawmun aqim yawmun la khayra fihi yini wanda babu alkhairi a cikin sa Allah kai ya sa mu haɗu da wannan yini ba ma cikin shiri al-mulku yawma idhin lillahi hukunci a wannan rana yana ga hannun Allah subhanahu wata'ala ne shine al-mulku huna bi ma'ana al-qada yin hukunci a ranar alkiyama to yana gurin Allah ne subhanahu wata'ala Allah shine yake hukunci ga bayinsa yahkumu bainahum zai yi hukunci tsakanin su tsakanin mu'minai da kafirai wallazina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam wa amilus salihati suka aikata aiki nagari suka yi biyayya ga Allah fi jannatin na'im suna cikin gidan aljanna gidan ni'ima mana za a karrama su a cikin gidan aljanna gidan ni'ima wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirce wa Allah وكذبوا بآياتنا سكقرية آيوهم فأولئك لهم عذاب مهين Allah ce wa'innan suna da azaba na wulaƙanci a lahira, za a wulaƙanta su a ranar lahira. Lazina hajaru fi sabilillah wanda suka yi hijira don ɗa'a ga Allah, don ɗaukaka addinin Allah, sun ma kutilu sannan aka yage su ai qatalahumul adu kahirai suka yage su suka karkashe su dan sun fito ma addinin Allah Allah yake cewa aw matu ko suka mutu a hanya daga makka zaka je madina sai wani dalili ya sa mutuwa ta same ka a hanya to duka wa'annan Allah subhanahu wataala yace la yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah subhanahu wataala zai arzita su da arziki wanda yake arziki ne mai kyau yarzuqannahumullahu rizqan hasana Allah zai arzita su da arziki mai kyau ai zai ba su lada mai kyau a cikin gidan aljanna wannan yana nuna mana niyya idan kana da niyya mai kyau abinda kake son cimma baka cin mishi ba za Allah zai cika sama wannan niyya ya baka wannan lada mana kana a cikin ranka sai na zama wani babban malami ko sai na gama tafsirin alkur'ani sai na gama sahihul bukhari sai na yi kaza sai na yi kaza kuma da gaske kake kana hanyar zuwa makaranta sai ka mutu Allah zai cika sama ladarka shi sa kullum mutum yana karatu kakka ya gaugawa kace rana kaza zan cimma kaza ka ɗauko da yawa sai na littafi dubu kafin in mutu kayan na ɗaya na biyu na uku sai mutuwa ta riske ka saura dubu ba na uku ko in dai da gaske kake in ka je a lahira za ka kyakkyawan sakamako na wannan kyakkyawan niyya da kake da ita da haka kowa ya ɗauki abin da zai iya Allah ya taimaka ya samu mu samu niyya mai kyau Allah subhanahu wataala ce inna Allah lahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu arzikawa la yudkhilannahum mudkhalan yardawna Allah ya ce zai shigar da su mashiga wanda za su yarda da shi kowa ya shiga aljanna da kanshi zai ce ya ishe ni kasan adam abin duniya bai isa shi shi zaki ce abin duniya to ba na lahira ba duk wanda ya shiga aljanna da kai ne zai ce ma Allah na yarda ya isa eh ka kwasa ka kwasa an ce kwasa ce Allah tun da nan haccan hannu ce kwasa ka kwasa a ce ya isa ka ce Allah ya ce an baka goma shi ce Allah ya an ƙara ma wasu goma kun gane ko ce Allah bari haka ce an ninka ma goma har so goma kowa Allah ce sai mun shigar da shi bagiran da zai yadda da shi shi kai da kanka zaka ce yayi ga kenan sai an yi hakuri duniyar nan kwana nawa ne za mu yi a cikin la yudkhilannahum Allah zai shigar da su mutanen kirki in sun mutu akan aiki na gari mudakhalan mashiga ya qauna wanda za su yadda da shi wa inna Allah la alimun alim lalle Allah masani ne kuma bi yawan hakuri ne Allah ce zalika wannan fa wannan al'amari hukuncin da aka hukunta shi ga mu'minai na samun aljanna da hukuncin da aka yi makafiri na samun wuta kun san bambancin su mu'mini sun hito don ɗaukaka addini Allah su ko kahare sun hito don su kashe musulmai don za su yi addini sai aka ce wanda aka kashe shi saboda addini aljanna wanda ya kisan shi kuma zai zo wuta to saboda haka wannan hukuncin da an kai wa man aqaba bi mithli ma uqiba bihi duk wanda yayi ramuwa da irin abun da aka azabtar da shi sun mabuge a laifi sannan aka yi zalunci a kansa aka nuna mahin ƙarfi layan suran na to Allah zai ba shi nasa inna Allah la'afuwan gafur Allah mai yawan afuwa ne kuma mai gafara ne su musulmai ai ƙarfi ake nuna musu to su faɗan da musulmai gayi ba suna yin faɗa ba ne don na'isa a suna yin faɗa ne don su kare kansu ko ba haka bane to yayin da musulmi ya ɗauki takobi kahiri ya buge shi shi ma ya buga idan ya yi nasara akan kafiri a gurin Allah bai da laifi ya yi abu na kwarai saboda ya yi da ya kare kanshi idan ku aka yi ƙarhin shi aka kashe shi Allah zai mai afuwa kuma ya gafarta mai bashi aljanna yanzu yadda musulmi ya yi inda ya rike Allah shi ne a sama zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar Allah ya ce wannan fa mana ai al-uqubatu min al-baghi ala akhi azaban da yayi ma dan uwansa da sani cewa bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar Allah shi ke shigar da dare a cikin yini kun gane ko sannan kuma wa yulijun nahara fil layl ya shigar da yini a cikin dare fa anna Allah sami'un basir Allah mai ji ne ko mai gani ne wani lokaci zaka ga yini ya fi tsawo wani lokaci zaka ga dare ya fi tsawo wa yake yin wannan Allah ne sai dai kawai ka fahimce ne ya canza amma ba ka sani yadda aka yi Allah shi yake da iko akan tsara abubuwa ذلك وننفع بأن الله هو الحق الله سبحانه وتعالى شيني قسكيا الله سبحانه وتعالى شيني قسكيا معناه كنن shine wanda ya cancanta a bauta ma da gaskiya ai bi anna ibadatu llahi alhaq ka sani cewa bautar Allah ta ce gaskiya fa anna ma yad'una min duni abun nan da suke bauta koma bayan Allah huwal batilu to shi ne ɓarna shi ne lai bautar wani Allah wa annan Allah huwal aliyul kabir Allah shi ne maɗaukaki kuma shi ne mai girma wanda yake ya gagar kowa kuma ya mamaye kowa alam tara shin baka ga cewa ba annan Allah anzala minas sama'i ma'a Allah shi ne ya saukar da ruwa daga sama kaga ana so a nuna ma gumaka bai kamata a bauta musu me suke yi to to Allah sai ce shi ke sabkatarwa daga sama shi ke ƙara tsawon dare wani lokaci ya ƙara tsawon yini yanshe cikin ta abota musu ku shi ne Allah yake bayyana mana Allah shi ke sabkatarwa daga sama fa tusbihul ardu muqdarra sai ƙasa ta waye gari ta zama tsanwa shar saboda tsirrai ya hito to abin tambaya waye ba ƙasa ikon wannan tsirrai ya fito shi ne Allah wanda ya wannan shi ne ya cancanta a rike a matsayin abin bauta don shi yake matarwa shi ke rayarwa inna Allah latifun khabir lalle Allah subhanahu wa ta'ala latifun shine mai tausayi ga bayansa khabirun kuma shine yafi sanin yadda halayen mutane ko halayen halittu ko kuma khabir mai ba da labari da mun sha gaya mana khabir yana iya zama min al-khibra ko min al-khabar dan ya zama min al-khabar daga labari kenan to Allah subhanahu wataala zai ba da labari game da abin da halittu suke yi ko kuma khabirun daga khibra Allah subhanahu wataala shine yake gane halin kowane halitta yadda yake yanzu nan Allah ya san halin kowa ya gane yadda kowa yake al'amarin shi duk yadda kake da wani baka san ɗari bisa ɗari yadda da halin shi yake ba amma Allah ya sani lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ai ka ji dalili saboda mallakar abin da yake cikin sama da ƙasa to a hannunsa yake wa inna Allah lahu al-ghaniyyul hamid lalle ubangijinka shine mawadaci hamidun kuma godaddan sarki ma'ana shi bai bukata a gurin kowa shi ne gane hamidun kuma godadde bai bukata amma kuma in kai bashi bai rainawa ya mallake komai amma in ka ce ga wannan fi sabilillahi Allah na baka shi sai ya karba ya linka ma ya linka ma ya linka shine gode Allah yanzu ni in kan ba sai ce Allah saka da alheri ta yi ko an tsaya to shi Allah in ya karba ninkawa na zai sai ba Allah ka ba mu abin da zamu bayar dan kai insha Allah ina nuna mana kamar lokaci yayi insha Allah gobe Allah kare in Allah ya bar mu zamu karasa suratu suratul hajj sai mu je suratul mu'minin abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada نوقف كل الله يا من سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك